بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren alhamis ne daidai da daren 23 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1427 daidai da 23 ga watan march shekara ta 2006 22 ga watan march muna karatun littafin al-aqidatul wasatiyya ta shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiyyah al-harrani Allah ya gafarta mishi idan jama'ar musulmi ba su manta ba wannan littafi ne da ke bayyana aƙidojin ahlus sunna waɗanda suka haɗu suka zama jama'ar musulmi a bisa abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya basu a kai mun yi maganganu dangane da wasu daga cikin siffofi da malam yake magana cewa yana daga cikin abin da ahlus sunna suka yarda da shi shine ahlus sunna sun yarda da Allah sai malam yace to lazimin yarda da Allah shine ka yarda da Allah da duk siffofin da ya bada labari cewa siffofin shi ka yadda da Allah da duk siffofin da manzon shi ya bada labari cewa siffofin Allah ne waɗanda suka zo a cikin hadisai ingantattu na Annabi sallallahu alaihi wasallam to yana daga abubuwan da yake lazimi ka amince da su na siffofin Allah din nan shine ma ya rinka ɗibo mana wasu sunaye da siffofin Allah waɗanda suka zo a cikin alkur'ani to muna kan sharhin waɗannan sai lokaci ya ƙure mana saboda haka za a ji mun ɗan koma baya kaɗan saboda abubuwan da muka faɗi suna da yawa matuƙa ƙwarai da gaske saboda muhimmancin su a lokacin muka saki jiki muka faɗe su amma ba su samu shiga cikin kasar ba da dama dan haka kaɗan za mu ɗan koma baya a inda malam ya ce wa qauluhu subhanahu haka kuma ahli sunna sun yadda da siffofi da sunaye waɗanda suka zo a cikin maganar Allah maɗaukakin sarki a inda yake cewa huwal awwalu والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم الله شيني نفرقو الله شيني نقرشي الله شيني مدوككي واتو وانده يكي سمد كومي شيني معنى الظاهر sannan albatin Allah shine makusanci Allah ya fi kusa da halitta shi fiye da komai fiye da kowa wa huwa bi kulli shay'in alim kuma Allah masani ne game da komai wannan ita ce aya ta uku ta cikin suratul hadid idan jama'a ba su manta ba sai muka ce malamai sun yi saɓani matuƙa ƙwarai da gaske dangane da fassara waɗannan ma'ana na sunayen Allah da kuma sifofin da ke ɗauke a ciki sai muka ce amma abin da ya fi dacewa shine dama a cikin ilimin tafsiri in aka zo ana magana akan masadirut tafsir wato idan kana tafsiri menene zaka mayar wanda zai zama maka maɓuɓɓugar tafsirin naka malamai suka ce daga cikin masadirut tafsir na alqur'ani shi kanshi alqur'ani alqur'ani ya fassara alqur'ani kamar yadda Allah yake cewa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanuna masoya Allah ba sa jin tsoro kuma ba sa bakin ciki to kamar ka ce suwaye masoya Allah sai ya ce allazina amanu wa kanu yattaquna waɗanda suka yadda da Allah kuma waɗanda suke taka tsantsan wajen bin dokar Allah to kaga yanzu tafsirin qur'ani bil qur'ani qur'ani ya fassara qur'ani da kanshi to wannan yana daga cikin ainihin wato hanyoyin da ake bi har wa yau daga cikin hanyoyin shine tafsirul qur'ani bis sunna a fassara alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har wa yau daga ciki gashi shine zamu yi insha Allah daga ciki akwai tafsirul qur'ani bi aqwali sahaba a ɗauko zantuttukan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a fassara alqur'ani kamar yadda Allah yake cewa la yamassuhu illa almutahharuna ai babu waɗanda suke iya taba shi sai almutahharuna shine shi lauhul mahfuz sai ibnu abbas a cikin riwaya sahihiya da al-imam ibnu jarir at-tabari da al-imam ibnu kathir suka kawo cikin tafsiransu ibnu abbas yace abinda ake nufi da almutahharuna anan su ne mala'iku waɗanda ke kula ko suke gadin lauhul mahfuz ba wanda ya isa ya taɓa lauhul mahfuz sai ainihin waɗannan mala'iku sai ce ayar ba tana magana wannan ƙur'ani ne da ke hannunmu ba domin wannan ƙur'ani da ke hannunmu yana faɗawa hannun yahudawa da kafirai da majusawa da fasikai da sauransu sai ce don haka kalmar abin da take nufi kenan yanzu kaga tafsirin ƙur'ani da qaulin min aqwali sahaba an fassara wannan aya kenan da wata magana daga cikin maganganun ainihin wato ko kuma ka cire ma'anar daga fassarar sahabbai da tabi'ai kamar yadda da aka zo kissar annabi yusuf da ainihin wato 'ya'yan annabi yaqub me yasa annabi yaqub alaihi salatu wassalam yace ya bani la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqa la ughni ankum min Allah min shay yace ya ku yayana in za ku shiga wannan gari kar ku shiga ta ainihin kofa daya sai dai ku shiga ta ainihin wato kofofi mabambanta tare da cewa ba zan iya tsinana muku komai ba abin duk da Allah ya so ya same ku sai ya same ku sai aka ce to me yasa ya faɗa haka sai manya manyan tabi'ai irin su Bahaq irin su Mujahid sai suka ce ai yana jiya musu tsoron kambin bakari to yanzu kaga wannan fassara ce daga ainihin wato tabi'ai da makamantansu to duk wannan an yarda ya zama masadir sannan ana fassara alqur'ani da harshen larabci da harshen larabci da Allah maɗaukakin sarki ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim salli alaihim ka karbi ainihin wato zakka ka karbi dukiya daga cikin kuɗin su abin nan ka tsarkake su kai musu addu'a sai ce wa salli alaihim kai musu sallah anan kai musu sallah fassarar shi kai tsaye ba kai musu sallah sallah ta ruku'u da sujuda ba shine kai musu addu'a as-salatu anan addu'a to haka al'amarin yake to a nan kasancewar wannan aya gashi malamai sun yi saɓani dangane da fassara waɗannan sunaye da fitar da sifofin kuma Allah yana cewa wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah abin da kuka saba rikici ya faru akwai hukuncin shi a wurin Allah to shine sai mu saurara sai mu ji wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda al-Imam Muslim ya ruwaito shi daga babban sahabi abu huraira allah ya kara mishi yarda ya ce an nabi sallallahu alaihi wasallama annahu kana yaqulu idza awa ila firashihi idan annabi ya tafi zai kwanta da shimfiɗar shi sai yakan ce allahumma rabba samawati sab'a wa rabba al-ardi rabba kulli shay'in فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتي أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر mun bayyana kaɗan daga ladubban kwanciya yana daga cikin ladubban kwanciya shine in za ka kwanta ka yi alwala irin alwalarka ta sallah sannan in ka je wannan dokar da za mu faɗi in ka je gadonka za ka kwanta ka kakkaɓe doka ce da ta shafi gauro ta shafi mai mata domin wasu suna kuskuren cewa a'a gauro ake nufi wanda ya kulla ɗakin shi ya tafi in ya zo sai ya sa ya kakkaɓe hatta mai mata wanda matar ta shimfiɗa maka gado ta yi maka fulalluka ta sa abubuwan duniya baki ɗaya komai ya ji ai ta gama hadawa sai ta tafi aiko to da ta tafi din nan ai ba mamaki wani abu ya zo ya mai don haka sai ka sa ko gefen mayafinka kamar yadda manzon Allah ya faɗi sai ka kakkabe ina fatar mun gane shirya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to sa'annan ga wannan addu'a aka ce idan ya gama duk waɗannan abubuwa ka karanta ayatul kursi ka karanta amanar rasulu ka karanta falaki da nasi da kulhuwa ka tufa ka shafa ka sake ka tufa ka shafa sau uku kamar yadda ake bayyana cewa mutum zai kwanta zai karanta ulhuwan lahu da falaki da nasi ya tofa ya shafe jikin shi ya sake yin haka har uku sannan ka karanta ayatul kursi manzo Allah ya ce wanda ya karanta ayatul kursi da yamma ko da daddare Allah zai kawo mala'ika ya aje shi har gari ya waye idan da rana ko da da safe mutum yayi haka Allah zai aje mala'ika ya tsare shi har rana ta fadi to kai wannan ayatul kursi amana rasulu ya zo cikin hadisin muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wanda ya karanta amana rasulu to ta isar mushi ma'ana in baka samu damar karanta wani bangare mai yawa na alqur'ani ba a dare ka karanta amana rasulu ta isar maka to duk waɗannan karance karance bayan ka yi su yanzu ka kintsa tsab zaka kwanta gashi Abu Huraira yace sai manzon Allah sai wannan addu'a yace Allahumma rabbal rabbas samawati sab'a ya Allah ubangijin sammai guda bakwai wa rabbal ardi ubangijin ƙasa rabba kulli shay'in ubangijin komai wato mahalicin komai falikal habbi wan nawa Allah ya Allah mahalicin ƙwaya ma'ana hatsi da ake shukawa Allah shi ya halice shi to in ka saka shi a ƙasa shi ke tsaga shi sa'ad da zai fito wannawa da kuma ɗan dabino ƙwallon dabino in aka shuka shi a ƙasa zai je can sai ya riɓe Allah ne yake tsaga shi sai kuma ya fitar da bishiyar dabino daga gare shi munazzil at-taurat wal injil wal qur'an Allah kai ne mai saukar da at-taura da injila da alqur'ani wato kira ne wannan duk abin yana kan munada ne munazzil at-taurat wal injil wal qur'an ya Allah wanda kai ne masaukin mai saukar da at-taura da injila da alqur'ani a'udhu bika min sharri kulli dhi sharri Allah ka tsare ni daga sharrin duk wani masharranci kudin cizo ne fiti-fiti ne da duk abin da dan fashi da makami ne duk wani masharranci kana roƙon Allah madaukakin tsarki ya tsare ka jama'a me yafi alqur'ani da hadisi alheri ne babu ai ba abin ma da ya kai su yanzu ku duba ka karanta qul huwallahu ka samu tsantsar tauhidi sannan sai ka karanta qul a'udhu bi rabbil falaq ka tattaro halittu jimilla da tafsili ka roƙi Allah wanda daga ciki qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq kaga irin wannan kenan ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga sharrin duk halittar da kai waye halicci sauro da cinnaka da kunama da fitifiti da dan fashi duk waye halicce su to kana cewa qul a'udhu bi rabbin nas malikin na qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq Allah ka tsare daga sharrin duk halittar da kai kaga sun haɗu nan da nan kana cewa a'udhu bika min sharri kulli dhi sharri duk wani masharranci ka tsare ni daga sharri can kuma sai ka ce ka tsare ni daga sharrin ma khalaqa abinda ka halitta gaba daya ka tsare ni daga sharrin shi dan akwai wanda ba ɗabi'ar shi bace sharrin amma kuma takan faru yayi akwai ƙwaron da shi baya zuwa dan ya cije ka amma ta iya yi wa garin juyawa ka je ka kai hannunka sai ji ka danne shi yana jin ka danne mishi baya sai juye gantsara maka cizo amma baya cizo sai dan ya ji to kaga qul a'udhu bi rabbil falaq anan ta shafo shi ina fatar mun gane to idan ka dubi wannan da kyau wannan yana ƙara tabbatar da rububiyya ta Allah cewa duk wata halitta da ka gani Allah yake rike da makwarkwadarta ma'ana Allah ke sarrafa ta sai idda Allah ya so sannan antal awwalu ya Allah kai ne na farko falaisa qablaka shay'un kafin ka babu komai to mahallu shahid kenan ashe ma'anar al-awwal na farko wanda kafin shi babu komai to ya nuna babu kafin shi din kenan tunda shi ne farko to waye kafin shi babu wa antal akhiru ya Allah kai ne na ƙarshe falaisa ba'daka shay'un bayan ka kuma babu komai wa anta zahiru ya Allah kai ne maɗaukaki da ke sama falaisa fawqaka shay'un babu wani birbishanka sama da kai babu wani wa antal batinu Allah maɗaukakin sarki kai ne na kusa falaisa dunaka shay'un kafin kai babu wani ma'ana Allah shi ya fi kusanci da kai to kafin ka kai ga Allah wannan tazarar da ke tsakanin kai da shi to babu kowa a wurin saboda ya fi mannuwa da kai ya fi kusanci da kai duk waɗannan kalmomi da kake faɗi na girmamawa da fadanci da kambama Allah maɗaukakin sarki fa kana yin wannan fadanci ne saboda kana da buƙatu guda biyu buƙatun su ne ikbi anni daina Allah ka biya mini bashi Allah ka biya mini bashi sannan wa aghnini min alfaqari Allah ka wadata ni daga talauci waɗannan addu'o'i a cikinsu akwai hasken annabta jama'a hasken annabta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayyana a cikin waɗannan addu'o'i to mas'alar bashi da ɗauko bayani akan taron nan dalla dalla sai lokaci ya mana halin shi sai muka ce za mu tattauna mas'alar nan mu ƙara bayani akai jama'a shi bashi na ƙasa ce sai dai yanzu da bashi yahudawa suka mai da shi ya zama bala'in duniya sai bashi kuma ya zama ɗaukaka yanzu dan a yanzu in baka isa ba in ba wani bane kai ba za a baka bashi ba da in zaka ci bashi zuwa kake yi da daddare ka dan koma gefe guda a ɓoye a ɓoye a ɓoye baka so a gane ka saboda na ƙasa ce amma yanzu fitowa kake karara ka rubuta takarda har ma kana nuna abokanka in sun zo kun ga takarda bashi nake so a bani na mashin kun ga takarda bashi nake so in ci na gida kun ga takarda bashi nake so in ci kaza kaza kaza yanzu bashi isa ce sai wanda ya isa to amma dukkan mutumin da yake rayuwa cikin bashi kuma to tattalin shi baya kai labari baya samun natsuwa a cikin harkar rayuwar shi sannan babu ci gaba saboda kullum mutumin da ya zan bashi ya nauyaye shi da a galibin lokaci yakan zama bawan mai bashin shi yasa da yawa malaman fiqhu musamman malaman fiqhu na malikiya suka ce akwai nau'in bashin da zai sauke maka sallar juma'a ma karanta askari ka ci bashi bashi yayi nauyi yayi nauyi mai bashi kuma ya buga ya buga sai ce to yau dai kam na ji an karɓi albashi ma'aikatar suwa ne kaza kaza kaza don haka yau zan je in tara hanyar masallacin juma'a ai komai abu tun da dai ban same shi a ma'aikatar ba in na tara hanyar sallar juma'a za mu haɗu da shi sai ka ji labari ya je headquarter an bashi yan sanda suna nan sun shirya an tare hanyar sallar juma'a sai fiqhu yace sai kai sallar juma'a ka a daki sai kai azhar dan kaka fito a kama ka kun ga bashi bala'i ne tunda har zai ja ka shiga cikin rukuni na biyar mutane hudu aka sauke wa sallar juma'a karkashin hadisin abu dauda mara lafiya matafiyi yaro sai mace waɗannan ba lallai ne su sallar juma'a ba in sun yi ta yi amma ba lallai bane hadisi ya tabbata kan to yanzu kai ka shiga na biyar saboda bashi sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisin bukhari da muslim aisha ta ce kullun ya zo dab da zai sallama sai ta je na roƙon allah allah ya raba shi da taurin bashi ta ce me yasa sai ce saboda in mutum na taurin bashi to sai ya rinka magana yana sabawa ya rinka alkawari baya cikawa me yasa saboda taurin bashi ai wallahi tallahi an kusa biyan mu an yi kaza an yi kaza an ashe ya wawashe account din ma gaba ɗaya tun kafin a biya shi ya cinye to waɗannan dalilan in ka tattara su sai daga ashe annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hikima da kuma in yi sallama a sallar sai koma yana addu'a Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri Allahumma inni a'udhu bika min azabil Allahumma eh min azabi jahannam wa min azabil qabri ba wannan ba wannan kafin sallama ne wannan bayan sallama annabi yakan ce Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri وعذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من الكفر الله أنا روانك كتريني دا كافرج والفقر دا فترة وعذاب القبر كتريني دا عذاب القبر وانا حديثي ني صحيح الإمام أبو بكر ابن السن يا فتر دا شيء أتكلم لتاسم عمل اليوم والليلة تو ينزو وانا وانا درسي مكي دوكا أتكي سيغا بيبوت يا يا يا يا مطابقة يا يدي دي دا وتكلم مغانا دا لاربا سكي چيوا وإذن تلوشي kafirci kai in ya shirya zai tafi wani gari sai talauci sai ya tawassuli zuwa gare shi cewa ranka ya daɗe ka taimake ni mu tafi tare idan kafirci zai shiga gari sai talauci ya ce yalla bai ni ma zan bi ka za mu tafi tare ina ma'anar haka kafirci suna tafiya da talauci talauci na tafiya da kafirci shine sai annabi yake roƙon Allah ya tsare shi daga kafirci da fatara talauci sannan da azabar kabari to me yasa ya haɗa waɗannan abubuwan guda uku in ka ɗibo tafsirin sunnati bi sunnati kuma sai ya fassara maka bashi in ka mutu da shi yana ja maka azabar kabari al-imam al-bukhari ya ruwaito hadisi daga sahabi abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya idar da sallar asuba sai ya ce dangin wana suna nan sai aka yi shiru dangin suka yi shiru jama'an musulmi ko dangin wane akwai wanda ya zo sallar asuba sai aka yi shiru babu yan uwan wani a wurin nan sai aka yi shiru sai ya ce to shikenan idan sun so su yi magana su yi in kuma sun so su yi shiru su sallama shi zuwa ga azaba Allah yana can yana cin duka saboda ya mutu da bashin dirhami biyu kwandala biyu abu huraira ya ce kaga suka kwashe da gudu nan da nan suka je suka biya bashin suka dawo suka ce sun biya sai manzon Allah ya ce al'ana baradat alaihi jilduhu a yanzu ne fatar shi ta huce daga shan duka dukan lahira wala kiri a kabari yanzu kaga za ka fahimci hikimar da ta sa annabi yake cewa Allah ya tsare shi daga kafirci da fatara da azabar kabari waɗannan abubuwan suna tafe tare kafirci yana tare da talauci ka aje kafiran ko'ina ka ɗauki kafiran da ke kusa da kai za ka ga duk inda ka ga kafiri sai ka ga mafi yawancin kafiran sai ka ga suna fama da bakin talauci yanzu ɗauki kafiran arewacin najeriya su zama maka case study zama maka abin buga misali duk inda kafiran arewa suke za ga suna kukan talauci in suna zargin cewa su wana sata suke yi su su yi satar su yi satar sai su ga har yanzu abin ya ƙi haɗuwa talauci yana tare yana tattafe yana tattare da kafirci haka kafirci yana tattare da talauci idan kuma talauci yayi wa mutum yawa sai ka ga bai damu ba zai iya fadawa cikin kowane irin hali na ainihin kafirci a yau a ƙasar Filistin akwai waɗanda saboda talauci ya yi musu yawa ba gida ba abinci ba makamin da za su yi yaƙi ba sai wani ya zauna ya ce kai ya ma fasa yin yaƙin don kare ɗakin Allah baitul maqdisi a ce me yasa yace shi Allah baya ganin halin da muke ciki ne ba zai kawo mana taimako ba abincin da zamu ci ya hana mu kuma muna kare ɗakin shi kaga kafirci ya zo me ya ja talauci to abubuwan suna tafe tare da juna saboda haka dan uwa duk sa'ad da kai sallama sai ka kula da wannan addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri wa azabil qabri Allah ka tsare ni daga kafirci da fatara da azabar kabari ina fatar mun gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu bayan wannan sai muka ce da kafiran duniya suka gane haka ru'usul kufri sune yahudu to sai suka ɗauko bashi sai suka mai da shi babbar harkar kasuwanci sai ya zan yau kusan duk wata gwamnati da kake gani a duniya duk wadatar ta to ana bin ta bashi ƙarya wata gwamnati take ta ce yau ba abin ta bashi ƙarya take ko da ba abin ta bashi a ƙasar waje to a cikin ƙasar ta sai ka samu ko da tsofaffin sojoji masu fansho suna bin ta bashi haka ne ko ba haka ba ma'aikatan railway na bin ta bashi tsofaffin yan doka suna bin ta bashi ba haka ba ne kaga dai duk inda aka yi tsarin ya hukunta sai sun shiga cikin bashi yau yahudawan duniya saboda su kakaba maka bashi sai ka dai za ka yi siyayya sai su ce wannan abin ba a siye kuɗi hannu ka ce a'a kai ai ga kuɗin kana da su a ce ai abin da ake bukata in kuɗi hannu ne zai zama miliyan goma ne amma in bashi ne zai zama miliyan goma sha biyar to wannan miliyan goma sha biyar wata riba ce da muke so ta rinka shigowa a hankali in ka ce to bari in ba da miliyan goma sha biyar ɗin yanzu wuri na gugan wuri sai a ce ai ba a so ne sai bashi bashi ake so cinikin ya tafi to ana nan ana tafi sai ka ci bashi bashin yana nan sai ya juye sai ya karu ya rinka karuwa da ruwa ya rinka karuwa ana nan sai wani sharadi sai ya sake tasowa sai a ce to in kuma ba kaza ba ba za a sake kara maka wannan abin ba a matsayin bashi kuma an dandana maka kaci ko ka sa ko ka yi mu'amala ka ji da dadi so da haka sai suka waye gari yau kowa suna bin shi bashi sannan da suka tattara kuma suka wayi gari su kuma suka karbi dukiyoyin mutane wani ya kawo crude oil ya kawo gurbataccen man fetur ma'ana man fetur da tun ba a tace shi ba an sai na wane na dala miliyan kaza na wane dala miliyan kaza wane ya kawo ajiya wane ya yi sata daga ƙasar su ya kawo da aka tattara a WTC World Trade Center cibiyar kasuwancin duniya da ke America sai aka ce to kun ga wata dama ta samu yanzu kudaden nan da ke wurin nan a kwashe su gaba daya a bar surutan banza a jikin na'urorin kwamfuta waɗannan surutan sai a je a yi musu database a je a yi musu wata matattarar bayanai can nesa ga jiragen sama an yi waɗanda za a fara mai da su zakaran gwajin dafi waɗanda za su taso ba tare da direbobi ba ana so a gwada daga australia za su sauka america lafiya ko yaya don aka taso su sai su zo sai su daki wannan gini in suka daki ginin shi kenan akwai fa'idoji kamar haka suka ce fa'idar farko suna son su rugurguza gwamnatin taliban ta afghanistan sun rasa yadda za su to sai su kalawa su usama yan alka'ida da kuma yan taliban cewa suke da alhakin taso da waɗannan jiragen sama su rugurguza waɗannan gine-gine to kun ga sun samu dalilin da za su yaƙi wannan gwamnatin to daga nan kuma sai su ce to sun fara yaƙi da ta'addanci duk wanda ake zargin shi shi ma a je a yaƙe shi manyan abokan shawara suka ce wannan shawara ta yi suka ce fa'ida ta biyu kun ga za a tabbatar da waɗannan jiragai dama tun da na gwaji ne za su iya tasowa ɗin kenan ashe har su sauka wata ƙasa har ma in ana so su zama jiragen yaƙi su yi ɓarna za su iya yi fa'ida ta biyu fa'ida ta uku duk wanda ke bin mu bashi za a ce to dama nan ne matattara kuɗin to kaga wurin ma ya zama square zero ba komai ma a wurin ko fandisho babu saboda haka la haula wala quwwata illa billahi mu ma asara ta kan mana balle kai da haka sai dai a ɗauki kaddara kaga fa'idojin da ke ƙarƙashin wannan don haka kuɗin ko kobo bai ɓata ba amma kuma duka sun ɓata ma'ana ko kobo bai ɓata ba an kwashe kuɗin surutai kawai aka bari a jikin na'urori da bayanai waɗanda su ma an kwashe su an aje wani wurin amma an bar ɓangaren su na biyu ku da ke bin kuɗin an ce muku an yi asara don haka kuma sai ku haƙura don haka sun samu fa'idoji da yawa a ƙarƙashin haka sakamakon ne duk wannan sakamakon bashi ne to idan ba ku manta ba sai ne wata magana mai muhimmanci nace jama'ar musulmi ba za ku yi mamaki duk da yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake taka tsantsan amma yahudawan madina suka aza mishi bashi tiya goma na shinkafa suka karɓi rigar shi wadda ya tattale ta ne domin zuwa sallar juma'a da zuwa sallar idi da tarban manya-manyan baƙi suka karɓe wannan riga manzon Allah ya daina wannan bukata da rigar har ya mutu tana wurin Yahudawa a matsayin jinginar tiya goma na shinkafa babu sahabban da za su iya biyan kuɗin shinkafan nan ne ina su Abubakar ne Siddiqu ina su Abdurrahman bin Auf yo ko Sayyidina Ali ba zai je yo kan ciyawa ya zai biya kuɗin ba amma Yahudawan ne ba sa so a biya za su rinka mumatsala ne game da biyan bashi in an kawo za su ce a ai akwai sharadi da aka yi ai akwai kaza da aka yi shi yasa har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu ba a biya wannan kuɗi ba sai bayan da ya rasu abin da suke gani su gare su kaskanci ya tabbata da mai gidanku don ya mutu ya ci bashin kwano goma na shinkafa sakamakon haka ga rigar da yake fita ya nemi ku hudu ba tana wurin mu don haka ya mutu baya biyan bukatar da ita wanda kuma ya tattale ta don haka ne to sai na ce a cikin wannan to akwai abin tunani ga dukkan mai hankali dukkan mai hankali ya kamata ya tunani dangane da haka sai na waiwayo da hankalin al'ummar mu zuwa ga bashin da ake cewa wai an yafe wa Najeriya a watannin baya a shekarun kaza kaza kaza kaza na farko waɗanda suka ci bashin nan an san cewa suna nan da rai na biyu yan Najeriya nawa ne za su shaida cewa sun ga inda bashin nan ya kwanta sun ga abin da aka yi musu da bashin sannan da aka ci bashin waɗanda suka ciyo bashin su suka sake karkatar da kuɗin suka zuba a aljihunsu kuma suka sake komawa da yahudawa a jiya amma bashin sai biyo ƙasar sai kuma aka zo yanzu aka sake wata dabara jama'a an mai da mutane kamar 'yan nazari school an ce wai an yafe bashi madam sumbuka ministan kuɗi ta fito tana ta bayani tana ta hayaniya tana yaudarar mutane to duk waɗannan abubuwa abubuwan lura ne ga dukkan mai hankali ya gane cewa bashi bala'i ne in ba ya zama dole ba karkaci in kuma har ka ci ka yi ƙoƙarin biya in kuwa ka ci da muguwar manufa to abin ba zai albarka ba sannan ba za ka iya biya ba kuma ka je kabari ka fuskanci matsala ba dan komai ba saboda ya zo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda Bukhari da Ahmad suka fitar da shi annabi ya ce bashi nau'i biyu ne akwai bashin da mutum zai ci da nufin ya ci ya biya sai Allah ya sa albarka dukiyar da ya karba akwai bashin da zai ci da nufin ya ci ya cinye sai Allah ya tarwatsa albarkar abin abin ya ɗaiɗaice sannan kuma Allah ya kuntata mai ya kasa samun yadda zai biya ina yan uwa ma'aikatan gwamnati da ake ba su bashin mashina ake ba su bashin motoci ake ba su bashin shinkafa ake ba su bashin kaza wani sai ce a wannan kayan banza ne fa na gwamnati ka je ka karba kawai to biya fa sai da Allah ana biyan bashin gwamnati ne kuma wannan zaka je ka karba mu mun ci mun ci da yawa ba duban shi kaga akwai alamar ya ci bashin ya karbi mashin din a dubu ɗari ya ji ya sai da shi dubu arba'in ya ji ya samu wata bazawara ya ƙara bayan kwana biyu auren ya mutu ana rikici ana kotu tana da ciki tana da kaza tana shawarwa tana kaza sai waye gari da matsala saboda dama ne ya ci bashi ne da nufin ya ce cinye ba da nufin ya biya ba sai Allah ya watsa al'amarin ba albarka sannan Allah ya kuntata mai ya kasa biya amma wanda biya karba da nufin ya ce biya kar wani malami ya taba maka fatawa cewa ai dukiyar kasar mu ce tunda dukiyar kasa ce in ka ci bashin kawai ka danne in ka danne wai ka cira banka ka cira banka shi malam ya kasa ko to malam ya kasa ya ba sauran kuma rabansu su daina yaudarar ku kuna ɗiban kuɗin gwamnati kuna sata sai a ce duk wanda ya sata wai raban shi ya ɗiba to raban shi ne an kafa kenan ko kowa ya ɗiba kaga wani nau'i ne na zalunci ake halatta mutane Allah madaukakin sarki ya kiyaye to dan haka jama'a ku fahimci kaɗan daga cikin ire-iren wannan sannan annabi sallallahu alaihi wasallama yake roƙon Allah madaukakin sarki ya raba shi da talauci talauci akwai bambanci tsakanin talauci alfakar da almaskana almaskana dan karka rude akwai hadisi sahihi wanda al-Imam Ahmad da Ibn Majah suka ruwaito annabi yana addu'a sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa Allahumma ahyini miskina wa tawaffani miskina wahshurni fi zumratil masakin Allah ka raya ni miskini Allah ka sa in rasu miskini ranar alkiyama ka tashe ni cikin tawakar miskinai miskinai ba miskini irin na bahaushe ba fa kuturu ko gurgu ko makaho a'a miskini a nan abin da ake nufi in ka zo haɗa shi da wannan shine wanda yana da shi amma bai wadatu ba amma a nan abin da ake nufi da alfakar babu gaba ɗaya babu gaba ɗaya fatara ta rashi gaba ɗaya domin ita wannan tana zama bala'i amma ya zama kana da shi yau ka ɗan ci gobe ka ɗan ci jibi ka ci ga kanan la yusminu wa la yughni ba kai ba ka kiba ba kai ba kai rame ba haka dai kana dan sari ka noke amma kai ya zama gaba ɗaya ka zama matsiyaci fitik to shine hawan jini ya kama ka abubuwa su kama ka sai ka ga to irin wannan ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yake roƙon Allah ya tsare shi daga gare shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu to sa'annan sai malam yace Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa wa qawluhu subhanahu wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamutu da kuma maganar Allah maɗaukakin sarki wanda yake cewa wa tawakkal alal hayyin ladhi la yamutu ya kai musulmi ka dogara ga Allah wanda yake rayayye ne baya mutuwa to wajibi ne musulmi ahlus sunna ya yadda da wannan siffa da ta zo cikin wannan aya cewa Allah rayayye ne baya mutuwa to dole ka yadda da wannan don malam yana faɗin jimillar aƙidojin da ya wajaba ahlus sunna ya ƙudurce ne wa qauluhu hakanan kuma wajibi ne ahli sunna ya yadda ya kuma kudurce waɗannan siffofi da sunaye da suka zo cikin maganar Allah inda yake cewa wa huwa al-alimul hakim Allah mai sani ne kuma Allah gwani ne to dole ka yadda cewa Allah yana da sani kuma Allah yana da gwaninta Allah ya iya sannan da kuma inda yake cewa wa huwa al-hakimul khabir Allah gwani ne kuma mai bada labarin duk abin da halittun shi suke aikatawa ya alamu ma yaliju fil ardi Allah yana sane da abin da ke shiga cikin ƙasa ruwa idan aka yi idan ya zuba Allah maɗaukakin sarki ya san ruwan nan duro kaza ne galan kaza ne milimita kaza ne duk yadda ake lissafi Allah yana sane da adadin wannan ruwa Allah yana sane da duk wani abu da zai shiga cikin ƙasa ba sai lallai ruwa ba don haka ya kawo shi da ma yaliju fil ardi wa ma ya minha da duk abin da ke fita daga cikin ƙasa Allah maɗaukakin sarki yana sane da shi ruwan ne ke bulbulowa daga ƙasa Allah yana sane da shi man fetur ne Allah yana sane da shi Allah yana sane da ƙwari da ke bulbulowa daga cikin ƙasa shuka da ke fitowa duk abin da ke fitowa daga ƙasa Allah yana sane da shi to waɗannan duk siffofi ne na ilimin Allah ko wajibi ne ka yarda da haka wa ma yanzilu min sama sannan Allah yana sane da abin da ke sauka daga sama na daga ruwa na daga wa'ayi na daga rahama na duk wani abu da yake sauka Allah yana sane da shi wa ma ya'ruju fiha da abin da kuma ke hawa ya shiga cikin sama din Allah madaukakin sarki duk yana sane da waɗannan abubuwa sannan wa indahu mafatihul ghaibi sannan wajibi ka yarda da siffofin da Allah ya siffanta kanshi da su cikin wannan aya da yake cewa Allah maɗaukakin sarki yana da mabuɗan gaibi abubuwan da ya rufe wanda ba wanda ya san su sai shi to kuma yana da mabuɗan abubuwan da zai buɗe waɗannan abubuwan la ya alamuha ba wanda ya san waɗannan mabuɗan illa huwa sai shi Allah wa ya alamu ma fil barri Allah yana sane da abin da ke kan tudu wal bahari da abin da ke cikin teku wa ma tasqutu min waraqatin illa ya alamuha babu wani ganye da zai kakkaɓo ya faɗo daga jikin wata bishiya sai ya zan Allah yana sane da shi wala habbatin babu wata ƙwayar hatsi da za ta kasance ko ta tsakuwa fi zulumatil ardi a cikin duhun ƙasa wala ratabin babu wani ɗanyen abu da zai kasance yana faɗowa daga bishiya ko daga wani abu ko wani ɗanyen abu da zai kasance a cikin duhunnai na ƙasa wala yabisin ko busasshe illa fi kitabin mubin sai da zan yana rubuce a cikin littafi mai bayani shine lauhul mahfuz to dole ka yadda da duk waɗannan sifofin nan fa ana ruwan jimillar aqidar ahlus sunna ne madarar aqida ake kawa ba mis ina fata an gane wa qauluhu da kuma maganar da Allah yake cewa wa ma tahmilu min unsa babu wani abu da mace za ta ɗauke shi wala ta ba'u ba abin da za ta haife illa bi ilmihi sai da yaban cikin ilimin Allah ne abinda wannan magana take nufi ma'ana in sa'a nan mace ta mutum ce ko mace ta dabba ko ta tsuntsu ko ta wani abu ko menene Allah maɗaukakin sarki yana sanar da abin da take ɗauke da shi a nan ta yawa ka ce a ya wannan medical doctor ma yana iya sani with the modern technology haka je aka scanning haka je aka sa a computerized system ai su ma suna iya gani a'a ba abin da Allah yake nufi ba ma yace sadda mataka take da ciki a lokacin da ta ɗauki cikin nan da ta taso da gudu ta zo ta amai a lokacin ba a gane tashin zuciya take fama da shi saboda koko da kosan da ta sha da safe koko ciki ne ta ɗauka saduwar da aka yi baka sani ba to Allah ya san me take ɗauke da shi a sa'ad da ya riƙa ya zama kamar hassar da likita zai iya gane namiji ne kaza ne kaza ne har yanzu likita ba iya gano ma domin an ce mishi to ranka ya daɗe yaushe za a haife shi in ya zo zai zama shugaban ƙasa ko ko talaka likita ya sani kwana nawa zai iya mutu a ina da ina zai yi tuntuɓe duk waɗannan pieces of data waɗannan tarkacen bayanai gaba ɗaya to su ne Allah ya tattara ya ce wa ma tahmilu min unsa Allah yana sane da abin da kowace mace take ɗauke da shi wala taba haka duk abin da za ta haife da sadda za ta haife da yadda za ta haife da irin yadda zai kasance mata maza zai kasance ko ko zai kasance cin da ne ma'ana makalallun tagwaye guda biyu lafiyayye zai kasance ko mara lafiya illa da ilmi sai da zan cikin ilimin Allah wa kauluhu da kuma maganar Allah madaukakin sarki wannan ma duk abin da ya zo a cikin ta sai ka kudurce shi da Allah yake li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir duk waɗannan abubuwa Allah yana yin su ne dan kusancewa Allah yana da iko akan komai wa anna Allah qad ahata bi ahata bi kulli shay'in ilma kuma Allah ya kewaye komai da ilimin shi duk abin da ka sani wannan abin Allah ya rutsa shi da ilimin shi amma yanzu an ce siffanta mana ƙeyarka an baka aiki ke ka kawai ga ta kullum akan ta kake salati ka kwanta to yaya take ini ne da ita ko faɗi ne da ita ka shafa ka shafa ka shafa hannunka ba zai iya baka labarin yadda take ba sai ka ga wani yana gefe sai baka labari cewa ke ka kaza ce da ita amma Allah maɗaukakin sarki ya kewaye ilimin shi da komai amma kaga kai hatta kanka baka kewaye kanka da ilimin kanka ba baka san kanka ba don aka ce yaushe aka haife ka sai ka ce babana ya gaya mini ayya babata ta gaya mini ai da sai ka ce lokaci kaza aka haife ni ina sanani na rubuta da kaina za ka iya kaga baka san kanka ba ma haka ne to yaushe za ka mutu baka sani ba ƴaƴa nawa za ka haifa cikin ƴaƴanka waye zai gaje ka me ko likita ka tambaya ranka ya dade a cikin jini wannan group kake ƙarya yake bai sani ba sai ya gwada likita ya gama karatun shi kakaf ya dubi jikin shi ya ce group A ne shi ya isa mun san kanshi ba kenan to ka gani saboda haka wajibi ne ahlus sunna duk ya kudurta waɗannan siffofi ga Allah madaukakin sarki Allah ya taimake mu wannan magana ce mai girma kwarai da gaske jama'a dangane da magana akan ilimin Allah abin mamaki dangane da ilimin Allah da yawa akwai mu'tazila da shi'a waɗanda suke tabbatar da jahilci yana daga cikin siffar Allah eh jahilci yana daga cikin siffar Allah aqidar bada aqidar bada nassaba jahilci zuwa ga Allah duk dan shi'a ya yarda akan haka to wannan yana daga cikin kafirci Allah madaukakin sarki ya kiyaye wa qawluhu sa'an nan dole ne ka kudurce cewa Allah maɗaukakin sarki wannan siffar da zai faɗi cikin wannan ayoyi gaskiya ne sun tabbata gare shi inda Allah ya ce inna Allah huwa razzaqu Allah shine mai azurtawa zul quwwatil matin kuma Allah shine mai ƙarfi almatinu almatinu ƙarfin Allah maɗaukakin sarki ƙarfi ne wanda ya kai matuƙa to dole ka ka yadda haka ma'ana karfin Allah dawwamamman karfi ne karfi ne wanda ya kai duk ko fiye da inda duk kake tunani wajibi ne ka kudurta wannan siffa ce daga cikin ainihin wato siffar Allah madaukakin sarki sa'annan sai malam yace wa qawluhu kuma dole ne ahli sunna ya yarda da maganar Allah madaukakin sarki da yake cewa laisa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu abin da yake kamar Allah haka kuma Allah as-sami'u ne mai ji ne al-basiru ne mai gani ne wa qawluhu da magana Allah da yake cewa inna Allah ni'im ma ya'idukum bihi ma dalla da irin wa'azin da Allah yake muku inna Allah kana sami'an basira Allah mai ji ne kuma Allah mai basira ne duk waɗannan kamar yadda na faɗi jimillar aƙidojin ahli sunna sun tattaro duk abin da ke cikin waɗannan ayoyin sannan wa qawluhu da kuma maganar Allah madaukakin sarki da Allah yake cewa ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله wani ne ke wa abokin shi nasiha da wa'azi sa'ad da ya shiga gonar shi yana takama yana alfahari sai ya waye gari gonar Allah ya sako mata annoba ta lalace sai abokin yake ce da shi wa laula iz dakhalta jannataka kai ce ina ma da a ce sa'ad da ka shiga gonar taka kulta ma sha Allahu la quwwata illa billah da ka ce abin da Allah ya so kenan haka al'amarin yake babu wani ƙarfi sai da Allah maɗaukakin sarki yanzu wannan siffa ce ta cewa babu wani ƙarfi sai ga Allah maɗaukakin sarki sannan abin da Allah ya so shi yake kasancewa wato da gona ta albarka haka Allah ya nufa in gona ta lalace haka Allah ya nufa to ina ma da ka yarda da haka sannan wa qawluhu da Allah yace walau sha Allahu maktatalu da Allah ya so da ba su yi yaƙe yaƙe ba ba su yi yaƙe in yaƙa ba da annaba ba su yaƙi kafiran zamanin su ba walakin Allah ya fa'alu ma yuridu sai dai Allah yana aikata abin da ya nufa to yanzu ma'anar so da ma'anar irada da ta zo a cikin wannan aya dole ne ahli sunna yarda da ita cewa Allah madaukakin sarki yana da siffa siffa so akwai kuma siffa ta nufi to akwai bambanci tsakanin so da nufi misali kana son ɗakin kwanciya a gidanka amma ba ka son ban ɗaki ba ka son ban ɗaki amma da ike larura ta bukatar da kai gaban ɗaki yadda kai ɗakin kwanciya kake wanke shi kake share shi kake sa mai turare haka shi ma ɗakin tsugunan ban ɗaki za ka wanke shi ka share shi to sa'ad da ka nufi ɗakin ka za ka kwanta ka nufi ɗakin kuma kana so amma sa'ad da ka nufi ban ɗaki ka nufe shi amma ba ka so amma ba yadda za ka yi larura ne ashe kun ga so yakan bambantu da nufi kakan nufi abu ya zan ba ka san shi don haka Allah maɗaukakin sarki ya nufi dukkan halittu komai ya faru da alheri da sharri amma kuma sai Allah ya ce wala yarda li ibadihi al-kufr Allah bai yarje wa bayin shi su kafirci ba kaga Allah baya son kafirci amma ya nufi kafirci ya faru kuma ina fatar mun gane to idan ka fahimci wannan da kyau sai ne ahli suna su san waɗannan abubuwa domin ainihin su samu su san aƙidojinsu don su aƙidanci da aƙidojin da suke kiran kansu ko suke siffanta ainihin kansu da su Allah ya taimaka sai kuma malam yace wa qauluhu da kuma maganar Allah madaukakin sarki wannan fa duk ma'akufi ne akan wata magana da Ibn Taymiyyah yayi a baya cewa wajibi ne ahli sunna ya kudurce maganganun da suka zo a cikin wannan to sai yake ta cewa wa qauluhu da kuma maganganun da suka zo a kaza da Allah yake uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum an halatta muku dabbobin ni'ima dabbobin ni'ima su ne nau'i takwas nau'i hudu ne amma suka zan takwas da rago da tinkiya da akuya da ɗan akuya bunsuru da sa da saniya da raƙumi da raƙuma waɗannan su ake kira dabbobin ni'ima to Allah maɗaukakin sarki ya halatta muku su illa ma yutla alaikum sai dai daga cikinsu akwai waɗanda ba a karanta muku waɗanda ba su halatta ba غير محل الصيد وأنتم حرم haka kuma banda halaccin yin farauta a halin kuna cikin harami wannan ma Allah bai halatta muku ba kana cikin harami ka shiga haramar aikin hajji ko umara to bai halatta ka yi farauta ba inna Allah yahkumu ma yuridu Allah yana hukunta abin da yake nufi aikin hajji ka je ibada kake sai ka ce kar kai farauta shikenan me yasa haka Allah madaukakin sarki ya nufa to wannan irin nufin siffa ce ta Allah ko to wajibi ka yarda da ita wa qawluhu da mazancan Allah da yake faman yurid faman yuridillahu an yahdiyahu wanda duk Allah ya nufi ya shiryar da shi yashrah sadrahu lil islam sai ya haskaka kirjin shi sai kirjin shi ya dauki musulunci sai ya fahimci musulunci wa man yurid an yudillahu wanda Allah ya nufi batar da shi yaj'al sadrahu dayyqan sai Allah ya kuntata kirjin shi harajan ya zama cikin matsatsi ka annama ya fa'adu fi sama kamar wanda yake hawa sama duk wanda yake hawa sama zaka ga kirjin shi cikin kunci misali mutum a zuwa daura mishi igiya ya zo ya kama da ita zai hau bishiya zaka samu kirjin shi a cikin kunci yake a wannan lokacin to duk mutumin da Allah bai nufe shi da shari'a ba to sai kaga haka kirjin shi yake a cikin kunci wanda kuma Allah ya nufe shi da shari'a sai kaga Allah ya sauƙaƙa duk al'amarin da zai zama shubuha ko rikici shi sai da ya fahimta saboda akwai haske a cikin kirjin shi to ma'allin shahid shine al-irada din nufi din siffa Allah ce Allah yana nufi sai dai ba kamar nufin halittin shi ba ina fatar mun gane waɗannan ayoyi ne malam yake ta kawowa sai dai kasancewa ayoyin hikima kawo su shine tabbatar da siffofin da ke cikin su da kuma nuna maka cewa kai ahlus sunna to ka ji aqidar ka yasa wannan littafi akwai buƙatuwar ahlus sunna fa baki daya su karanta shi in su gama karanta shi kuma su karanta ar-risalatul hamawiyya ita ma ibnu taymiya ya rubuta ta in suka gama ta su zo su karanta ar-risalatul tadammuriyya waɗannan littattafai ne da duk ibnu taymiya ya rubuta waɗanda suke bayanin siffofin da Allah ya tabbatar wa kanshi a Qur'ani da siffofin da manzon shi ya tabbatar mishi da su a cikin sunna ingantacciya ina fatar mun gane don akwai abin mamaki kaga ahlus sunna amma sai kaga ba shi da aqida ta ahlus sunna ahlus sunna bai fahimci tafarkin ahlus sunna ba domin ne jama'ar musulmi ba a fahimtar sunna tsantsar fahimta ta hanyar wa'azin ƙasa baki ɗaya ko wa'azin mako ko wa'azin jiha wannan faɗakarwa ce ma'ana ya zama malamai a garurukansu suna ta karantar da qur'ani da hadisi to sai kuma a ce za a yi wa'azin ƙasa baki ɗaya a gombe sai zama abin da malaman gombe suke karantarwa in aka zo kuma yanzu sai a ƙara musu ƙarfin gwiwa ɗalibansu a ƙara musu ƙarfin gwiwa to wa'azin ma'ana shi kenan azzikira fadakir amma in ya zama baka da malami inda ake karantar da kai karatu ba inda ake biya maka aqida ahlus sunna ba inda ake karantar da kai mazhabin ahlus sunna ba inda ake koya maka komai da ya shafi tarbiyya ta ahlus sunna amma in aka zo wa'azin kasa baki daya kai ne za kai kaza kai ne za kai kaza kai ne za kai kaza sai ka waye gari ga ka da siffa ta ahlus sunna in ma har ta samu amma kuma baka da aqidar ahlus sunna din dan ita aqidar ahlus sunna ba a isa iya bayyana ta a wa'azin kasa baki daya ko wa'azin jiha ko na mako ko na local government amma zama ake a karantar da mutane haka a hankali a hankali suna fahimta suna fahimta to ran da aka zo a zan kasa baki ɗaya sai zama ɗaliban nan sai su ji an tabbatar da abubuwan nan sai gwiwar su ta karfi malam gwiwar shi ta karfi sai a sake zabura kenan sai a ci gaba da karantarwa sai sa ahli sunna duk inda kuke in aka ce wani malamin ahli sunna ne ku ce zo ka karantar da mu amma garuruka da dama sai mu shiga mu an ce wannan babban malamin ahli sunna ne yana wa'azin kasa baki daya yana wa'azin jiha yana wa'azin duniya baki daya ma fa to sai mu ce to ina majalisin shi da yake karantar da ku sai a ce a baya karantawa baya karantawa to ya aka yi zama malami rawani yana da rawani a yana hawa huduban minbari yana juma'a huduban minbari ba kwafowa suke ba a'a me yake karantarwa ina majalisin malaman ahli sunna a gari kaza a gari kaza me suke karantarwa yaya al'amarin yake ba su karantar ba to ashe dole ne waɗannan ahalin sunna su samu kansu a cikin aƙidojin bid'a kuma dole ne malaman su za su zama kullum a tsorace da an ce ga wani malami zai jiro garin duk sai su firgice gaba daya amma in ba haka ba duk malamin ahalin sunna in ya ji ga wani malamin ahalin sunna zai zo ya wa'azi sai ce alhamdulillah matsala za ta ƙara raguwa ke saboda ita sunna teku ce babu wani jirgin ruwa guda ɗaya da zai iya mamaye ta sai dai kowa ya ɗibi abin da zai ɗiba to in ka ji malamin ahalin sunna yana tsoron a zo a karantar da sunna a garin shi ko a masallacin shi me yasa kar a fahimci abin da bai fahimtar ba yana da son zuciya kar a karantar da abin da bai karantar ba akwai malaman da sunan su yayi yawo suna wa'azin kasa baki daya sun fita Niger sun fita Gabon in ka je makwabtan gidansu ba su san shi a malami ba sai a ce alhaji wani alhaji yayi tafiya in ka ce a malam wani sai a ce a me wa'azi sai ce a mu dai mun san wani alhaji muna ganin shi nan da katuwar marsandi wani lokacin ya hauje wani lokaci ce a'a mai wa'azi na ƙasa baki ɗaya makwabtan shi ba su san malami bane baya karantarwa matan shi ba su san malami bane baya karantar da su ƴaƴan su ba su san malami bane baya karantarwa amma yana wa'azin ƙasa to kai kuma kana zuwa wa'azin ƙasa amma babu inda kake zuwa ana koya maka karatun qawaidi karatun arba'un hadith karatun tauhidi babu to ahli sunna ku gyara ba da haka ake fahimtar sunna ba Allah ya taimaka don haka sai ainihin malam yake cewa wa qauluhu da kuma maganar Allah madaukakin sarki da yace wa ahsinu ku kyautata inna Allah yuhibbul muhsinina Allah yana son masu kyautatawa to akwai siffa Allah a cikin wannan aya wace siffa ce ita ce almahabba akwai bambanci tsakanin almahabba da almashi'a haka na so haka na ƙaunata akwai bambanci tsakanin so da ƙauna to Allah yana ƙaunar masu kyautatawa to yanzu ƙauna siffa ce ta Allah maɗaukakin sarki ko mun fahimta to dole ahlus sunna su kudurce wannan sannan Allah ya ce wa aqsitu ku yi adalci inna Allah yuhibbul muqsitina Allah yana so yana kaunar masu yin adalci kaga dai so siffa ce daga cikin siffofin Allah kamar yadda fa muka ce jama'a yanzu fa ana ruwan aqidar ahli sunna ne a Qur'ani za a zo jimilla za a zo za a yi tafsiri za a rinka kawo akwai babi ɗai ɗai ɗai ɗai da malam zai rinka warewa kuma amma abin da ake so ka fahimci jimillar aqidar kar wata ran a zo a ce maka kauna siffa ce daga cikin siffa Allah kana ahli sunna ka ce a'a sai a ce kai baka san aqidar ahli sunna ba sai ce to ya za a ce Allah yana kauna bayan mutane ma suna kauna sai a ce kai co ba a koyar da ku aqidar ahli sunna ba ne da zaka iya bambance kaunar da Allah yake da ita ta sha bamban da kaunar halitta to don haka matasa ku tashi duk anguwanninku duk ƙauyukanku duk garurukanku ku je ku karantar da su aqidar ahlus sunna da jama'a wannan littafi yadda kuka ga nake karanta muku shi haka ana fassara shi da Hausa ku samu kasusuwa ku yada na gama karan na gama fassara shi kuma da Hausa tsaf ina so sai ranar da za mu kammala karatun shi zan zo muku da fassara haka sai kuma a je a yi photostat in akwai wani alhajin birni zai je ya buga ya mai da shi littafi sai je ya buga ya samu lada ya kuma samu riba an yafe mishi ina fatar mun gane idan haka sai yake cewa Allah maɗaukakin sarki ce famastaqamu lakum fastaqimu lahum idan kuka yarjejeniya tsakanin ku da kafirai gwargwadon yadda suka kula da wannan yarjejeniyar kuma ku kula da ita gwargwadon yadda suka tsayu da adalci kuma ku tsayu da adalci inna Allah yuhibbul muttaqina Allah yana son masu taka tsantsan masu kiyayewa har yau ana tabbatar da cewa ne Allah yana da siffa ta mahabba ƙauna sannan Allah ya ce inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu mutatahhirina Allah yana ƙaunar masu tuba Allah yana ƙaunar masu ƙoƙarin tsarkakuwa ƙauna siffa Allah ce wa qauluhu da kuma maganar Allah madaukakin sarki da yace kul in kuntum tuhibbuna Allah kace da su in dai kuna son Allah fattabi'uni to sai ku bi ni yuhibbukumullahu Allah zai so ku zai kaunace ku wa qawluhu da magana Allah da yace fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin Allah zai zo da wasu mutane idan ku kun gaza yuhibbuhum yana son su wa yuhibbunahu su ma suna son shi yana kaunar su su ma suna kaunar shi kaga anan akwai kauna tashi akwai kuma kauna tasu ko duk mecece kauna ce amma kaga ba iri ɗaya bace saboda su bayi ne shi kuma ubangijin bayi ne shi khaliku ne su kuma makhlukai ne amma kaga sunan abin da suke da shi na siffar yayi ɗaya amma siffar da ke cikin sunan fa ta saba Allah yana so su ma suna so Allah yana ƙauna su ma suna ƙauna amma ƙaunar ba iri ɗaya bace wa qauluhu da kuma wajibi ahli sunna su kudurce abin da Allah yake faɗi na siffofin shi cikin wannan aya da yace inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan Allah yana kaunar waɗanda in suka zo yaƙi wajen tada addinin shi to suna yin sahu sahu ka annahum bunyanun marsus kamar gini wanda yake shiryayyen gini haɗaɗɗen gini wanda aka jera shi to kaga na to kaga duk waɗannan ayoyi sun tabbatar da ainihin wato wasu siffofi na Allah maɗaukakin sarki da wasu ayyuka na Allah maɗaukakin sarki da wasu ainihin wato sunaye nashi Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu na'am sai kuma malam ya sake cewa wa qawluhu wa huwa al-ghafurul wadud Allah shine al-ghafuru mai gafara al-wadudu mai jibinta ko mai nuna kauna an fahimci wannan to yanzu yana cikin siffa Allah al-maghfira an gane da al-mawadda kauna da kuma gafara wa qawluhu da inda Allah yake bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama kuma mai jin kai ma'anar rahama anan kamar yadda malamai suka fassara rahma wadda ta game baki ɗaya a nan duniya ga ta ana sha da kafiri da musulmi da fasiki da salihi da mai biyayya da wanda ya tawaye duk gashi nan suna ɗanɗanar daɗin da Allah yake saukarwa na ruwan sama na lafiya na 'ya'ya da mata da makamantansu amma in aka je lahira sai zama wa kana bil mu'minina rahima mu'mine kawai yake jin tausayi to irin wannan siffofi na rahmaniyar Allah siffofi ne waɗanda sun tabbata ga Allah madaukakin sarki sannan kuma ka kudurci abin da Allah yake faɗi a cikin addu'a da yake cewa rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma ya Allah ka yalwaci komai da rahama da ilimi rahama Allah ta kai kan komai rahama Allah ilimin Allah ya kai kan komai to Allah yana da rahama mai faɗi yana da ilimi mai yawa to wajibi ka yadda da wannan wa kana bil mu'minina rahima kuma Allah yace Allah mai jin tausayi ne ga ainihin mu'minai sannan yace wa rahmati wasi'at kulli shay'in rahmata ta isa komai ta ishi komai wannan siffofin rahama ake tabbatarwa jama'a za ku ji karatun fassarawa nake kawai bana dogon bayani saboda akwai babi da malam ya ware duk za a tattauna waɗannan matsaloli to dan kar mu zan muna ta maimaitawa shi yasa yanzu jimillar muke faɗa maka sai mu cire maka hikimar da ke cikin kawo ayar kawai yanzu siffar rahama tausayi siffa Allah ce to ai uwa ma tana jin tausayin ɗanta to amma kaga tausayin da uwa take ji na ɗa tausayi ne tausayin da Allah yake ji da bayi tausayi ne amma kuma tausayin ba iri ɗaya bane ina fatar mun gano yawwa sannan Allah ya ce kataba rabbukum ala nafsihi rahma Allah ubangijinku ya tabbatar wa da kanshi cewa lallai sai ya yi rahma kaga siffar shi ce tabbatacciya gare shi sannan Allah ya ce wa huwal ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai rahama ne sannan Allah ya sake cewa fallahu khairul hafiza Allah shine mafi alherin dukkan masu kula wa huwa arhamur rahimin shine mai tausayin dukkan masu tausayi duk waɗannan suna tabbatar da siffa ta rahama ga Allah maɗaukakin sarki to bayan siffar rahama sai kuma zai koma siffa ta arriba siffar yarda a inda yace qauluhu da kuma inda Allah maɗaukakin sarki yace radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi kaga yarda ta tabbata siffa ce ga Allah ko yarda kuma ta tabbata siffa ce ga wasu halittu nashi amma yardar halittu da yarda Allah irin su ɗaya a irin su ɗaya baka je ka saurari kaset ɗin da muka yi a baya zaka ji cikakken bayanin yarda da muka yi sannan ya ce wa man yaqtul mu'minan wanda bi ya kashe mumini muta'ammidan da gangan fa jaza'uhu jahannam sakamakon shi wutar jahannama khalidan fiha zai zauna a cikin ta wa ghadiba Allahu alaihi kuma Allah ya fishi da shi wala anahu kuma Allah ya tsine mai albarka a cikin wannan akwai tabbatar da siffa ta fushi ga Allah akwai kuma tabbatar da siffa ta la'anta cewa Allah ma yana la'anta ina fatar mun gane tun daga shi ya ce wa ghadiballahu alaihi Allah ya yi fushi da shi wa la'anahu kuma ya la'ance shi a ce Allah ma yana la'anta ina fatar mun gane wa qawluhu da kuma inda Allah madaukakin sarki ke cewa zalika bi anna bi annahum ittaba'u ma askhata Allah abin da yasa Allah ya musu wannan irin hukunci saboda sun bi abin da ke saka Allah fushi wa karihu ridwanahu kuma sun kyamaci yarda Allah sun ki yarda Allah sun bi abin da zai sa Allah fushi wannan aya ta tabbatar mana da cewa Allah yana yin fushi kuma Allah yana yin yarda to irin waɗannan karatuttukan ne mu'tazila da jahamiyya da qadariyya da khawarija da rafida yan shi'a ba sa son su ji dan me za a ce Allah na fushi sai su je wurin jahilai sai ce kun ji fa an ce Allah na fushi to dan Allah kai ka zo ka fassara wannan aya zalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah saboda su kafirai sun bi abin da me zaka faɗi a wurin abin da ya faranta wa Allah rai za ku jayya da yan islamiya balle yan haya islam dole menene as-sakhtu fushi askhata Allah sun bi abin da ke fusatar da Allah wa karihu kuma sun ki ridwanahu yarda Allah ashe kamar yarda Allah yake da siffa ta yarda haka kuma Allah yake da siffa ta fushi sannan Allah ya sake cewa falamma asafunan taqamna minhum yayin da suka bata mana rai al-asif asif mai fushi asif mai fushi al-asafu fushi to al-intiqam azaba ta ramuwa kayi ai maka to gashe ce falamma asafuna da suka bata mana rai intakamna minhum sai muka yi musu azabar ramuwa tunda sun yi wa Allah to yayi musu ashe Allah yana azaba yana daga cikin siffan shi yana azabtar da wanda ya bata mishi rai wa qawluhu walakin kariha Allahum bi'asahum fasabbatahum sai dai Allah madaukakin sarki ya kyamaci aikin su ne sai Allah ya fushi da su kyama da fushi a cikin wannan aya wa qawluhu da kuma inda yake kabura maqatan kabura maqatan laifin yayi girma inda Allah a wurin Allah an ta kolo ma la ta fa'aluna ku faɗi abin da ba kwa cikawa wannan yana nuna ashe anewa Allah laifi har laifin akwai wanda yake mai girma duk wannan zunzurutun qur'ani ne fa jama'a madarar qur'ani ce take suke tabbatar da sifofi na Allah madaukakin sarki sannan wa qawluhu da maganar Allah da yace hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ikatu wa qudiya al-amru tunda aka yi wa kafirai wa'azi a duniya suka ki saurare yau me suke jira sai dai Allah madaukakin sarki ya zo a cikin ainihin wato zulal zulal min al-ghama wato inuwoyi na jido gajimari wal mala'ikatu da mala'iku su zo in haka ta faru to wa qudiyal amru za a hukunta al'amari kenan abinda aya take cewa tunda sun yarda da Allah anan to yanzu suna jiran dandalin kiyama ya zo kenan a tattaro su Allah madaukakin sarki ya zo tare da mala'iku ga jimari yana lulluɓe da shi tunda sun yarda to yanzu abinda ake nufi anan ana son a tabbatar da siffa ta itiyani ga Allah Allah yana zuwa Allah zai zo can wani wuri ya ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan safa ubangijinka zai zo tare da mala'iku safu-safu ashe zuwa da Allah zai yi a ranar alkiyama siffa ce daga cikin siffofin shi na fatar mun gane sannan da kuma da Allah yake hal yanzuruna illa an ya'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika yo ai ba abin da suke saurare sai dai mala'iku su zakke musu ko kuma ubangijinka ya zo ko kuma wasu ayoyin ubangijin naka sai su zo ashe Allah zai zo gare su kenan to zuwa siffa ce daga cikin siffa Allah to amma zuwan Allah dandalin kiyama ba irin zuwan ka bane don yanzu nan duji Allah ya ce an ta'atiya humul mala'ika mala'iku su zo aw ya atiya rabbuka ko shi ubangiji ya zo aw ya atiya ba'du ayati rabbika ko kuma wasu daga ayoyin ubangijinka su zo mala'iku zuwa Allah zuwa sannan kuma wasu ayoyi su ma zuwa amma kaga zuwan ba iri ɗaya bane ko da yake kalmar ta yi ɗaya amma ba iri ɗaya bane na fatar mun gane da inda Allah yake kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka yace bari in aka dandake ƙasa matukar dandakewa wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa to sai ubangijinka ya zo da shi da mala'iku sahu sahu to kaga zai zo kenan tun daga shi yace in aka dandake kasa matakar dandakewa tashin kiyama ya faru sai ubangijin ka yazo shi da mala'iku sahu sahu an fahimci wannan sannan Allah yace wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami ranar kiyama wani yini ne wanda sama za ta kyakkece tare da ainihin gajimarinta wa nuzzilal mala'ikatu tanzila sai a sassauce a rinka sassauce mala'iku matuƙar sassaucewa to anan inda aka ce yawma tashaqqaqu sama'u bil ghamami sama za ta tsatsage da jido sannan wa nuzzilal mala'ikatu tanzila mala'iku za su sauka matuƙar sauka to abinda malam yake so ya kawo annan nan gaba ɗaya babu magana dangare da Allah mala'iku akai magana akan su shahidin da yake so ya kawo kowa ya yadda ai mala'iku za su zo a ƙarƙashin waje a rabbuka wal malaku saffan saffa an yadda mala'iku za su zo shahidi sai ka sai ƙara kawo wannan ayar to kamar yadda an yadda da mala'iku suna da nasu zuwan to Allah ma yana da nashi zuwan sai dai zuwan ba iri ɗaya bane dan su mala'iku halittu ne shi kuma Allah mahalicci ne Allah ya taimake mu to amma mu'tazila da makamantansu da jamawa da ash'ariya masu at-tauhidin al-wujud wal qidam wal baqa wal mahalafatu waɗannan gaba ɗayan suka tashi sai su ce a'a ba Allah ne zai zo ba al'amarin Allah ne zai zo al'amarin Allah ne zai zo sai su ta ta'awilance ta'awilance sai ce a ayar da ta ce al'amarin Allah zai zo daban ayar da ta ce Allah zai zo daban ma'ana yadda Allah zai zo haka al'amarin Allah zai zo shi yasa yayi ta'abiri da al'amarin nashi a wani wuri da cewa aw ya'ti ba'du ayati rabbika wasu ayoyin ubangijinka za su zo shine al'amarin Allah ina fatar mun gane sannan wa qawluhu da kuma maganar da Allah madaukakin sarki ce wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram komai zai hallaka abinda zai rage shine fuskar ubangijinka mai girma da karimci to yanzu wannan ayoyi da malam zai kawo yana son ya tabbatar da siffar fuska ga Allah Allah yana da fuska amma yaya fuskar Allah take sai ka ce baka sani ba don bai bayyana mana ba to wani ya ce to tunda baka sani ba to ka ce ba ta mana sai ka ce a tunda ya ce wa ya buka wajihu rabbika fuskar ubangijinka sai ce a to ka ce zati mana sai a ce ai yana sanar da zatin amma ya ce kuma fuska dan haka faɗi fuskar kawai dan haka tauhidin ahli sunna shine ba ƙaryatawa ba zaƙewa ƙaryatawa shine ka ce ba fuska ba tawili shine ka ce zati ake nufi ba fuska ba zaƙewa kuma shine ka yi ƙoƙarin kwatanta fuskar da fuskar wata halitta sai ka ce tunda ya ce yana da fuska yana da fuska ba zan ce babu ba amma bai siffanta ba nima ba zan siffanta ba yadda ya tsaya nima na tsaya na me yasa haka zaman lafiya babu sannan wa kullu shay'in halikun ko sannan ce kullu shay'in halikun illa wajhahu komai zai hallaka sai dai fuskar shi ai yana sanar da zatin nashi amma sai ce fuskar shi ko to kai ma sai ka fassara da fuskar shi jama'a aqidar ahli sunna kenan littafin nan yana da muhimmanci kamar yadda na ce ya kamata masu karantar da islamiyya manyan ɗalibai da ake ganin sun kusa fita daga islamiyya yan aji biyar ne ko yan aji shida waɗannan yan mata da waɗannan samari da za a je a aurar da su waɗannan za su fita su tafi haya islamic ya kamata a ba a shayar da su waɗannan aƙidoji don abin mamaki galibin haya islamic din aƙidojin da ake karantawa aƙidoji ne na asha'ir har ka zama profesa akan irin waɗannan karatun kuma ba za ka san Allah ba shi yasa akwai buƙatar ahli sunna su kafa makarantun haya islami wanda za su dogara da syllabus ɗinsu bari ba ku shawara ku daina damuwa da accreditation ku daina damuwa da registration kuna so gwamnatin jiha ta ba makaranta ku rijista ta yadda da ku sai a ce to ga tsari za a ɗibo wasu rubabbun alƙalai ne masu rubabban baki da aƙida su ne suke bi suke tsara wannan curriculum din za a sa ummul barahina za a sa ibrahim laqani jawharatul tauhidi su ne ake karantarwa ku je ku kafa haya islamic ta zama ta kai standard a karantar da zunzurutun ilimi in 'ya'yanku suka gama sai su tafi sai su external wayek ba shi kenan ba kar a ba ku rijistar ku je ku karantar da su su ɗibi zunzurutun karatu madarar karatu a manta da wasu ummul barahina a manta da duk wannan hayaniya na hau da sarf ku je ku saka musu littattafai masu nagari su iya na hau su iya sarf muwaɗa su koyi muwaɗa muwaɗan da gaske su zama kamar su ne abdullahi ibn wahab sun koya da kyau amma wannan tsimbire da ake yi jama'a ciwa-ciwa ce wallahi a ce ka gama haya islami ka yi muwaɗa sai a je hadisin mugira da farko sai a tsallaka hadisin wancan sai a tsallaka allahumma salli ala muhammadin jarabawa ƙarya ne ba a yi muwaɗa ba ba a yi muwaɗa ba duk wanda ya haya islami ya san haka ake wannan ruwan tsarin ba haka ba ne to sai ka fita kana alfahari ni na yi jama'atu ni na haya islami kungiya ni na haya islami kungiyar jar ni na haya islami duk hayaniya kuka tara wai saboda kuna neman a baku rijista rijista kar a baku rijistar ku ilimi kuke so in kuka karantar da su suka karantu sai kawai sai su tafi sai su external examination su je kawai sai su ko ba za a haka ba kin ba a haka ta yi a ce baka da certificate na secondary baka da certificate duk inda ka je ka nuna kayi wayek shikenan ba magana wani certificate eh an waye inda kai wayek ina fatar kun gane saboda ku manta da wannan rijista amma garin neman gira ne ake rasa ido garin neman wannan rijistar ne sai a ce to ga irin tsarin sai ga wani alkali gemin shi kamar farin wata duban fari haka wasu suke kara abin wasu za su tsara wa ina sunna ga wannan ya kurbe ya kurbe ya kurbe haka ya take wannan shi kamar tantabara waɗannan su za su tsara muku syllabus da ake fatan a samu malaman ahlus sunna nan gaba ba zai yiwu ba jama'a dole ne ahlus sunna su tsayi da kafafuwansu shikenan sai ku je sai ku ga 'ya'yanku sun yi karatu idan suka yi karatun suka dahu suka zo suka fara da'awa nan da aka ce akwai wani taron malamai sai a ga graduate ɗinku wanda ya gama irin wannan haya islamic ɗin taku ta gaskiya ba jabu ba ya zo ya tashi ya yi larabci ya yi larabci ya yi larabci kamar hashimin dangi duk waɗannan alƙalan suna zaune ba abin da za su iya to daga wannan lokacin sai a ce a shi ne za a ba kwamishinan ilimi sai ce to za a canza tsarin ilimin nan tsarin ilimin da ake fama da shi a Najeriya is outdated ya wuce an wuce da wannan sani shirin bana ya wuce da na da sai a zo a tsara sai ku ga an yi abu to the standard level amma duk yan haya islamic ɗinku da ke samun makarantu su tafi ƙasar masar ko su tafi ƙasar saudiya ko ƙasar syria in suka je sai su kamar sababbin musulunta kamar sabon musulunta zai yi a zo ana karatu a aji in aka faɗi kaza kaza ala hadisi kaza bai san hadisi kaza ba dan me su a makarantun su na haya islamic za ga dan haya islamic ya iya ya zauna yayi kaza ya san kaza ya san kaza an tsaya an yi karatu na gaskiya to ku san wannan jama'a shi yasa irin waɗannan tafan kamata ya su za a saka irin su aqidatu tahawiyya irin su aqidatu sahiha bi muwafaqati shari'a alƙalin gaskiya gumi a saka irin wannan da irin waɗannan sai a karantar da waɗannan aƙidojin sai ku ga ahlus sunna sun gyaru to sai zama kuna da mustaqbal kenan game da malaman sunna amma wallahi a yanzu ba ku sani ba ne kawai kuna samfarerewa bid'a malamai ne nan gaba duk zai ce sai zama malaman bid'a dan syllabus ɗaya suka sha wa kullu ina'in billazi fi yambahu duk ƙwarya ɗaya suka sha dan haka sun tashi a bai duk abu ɗaya ne zai fito Allah ya kiyaye shi yasa ahlus sunna a gyara Allah ya taimaka wa qauluhu da kuma maganar Allah da yace ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya me ya hane ka kai sujuda ga abin da na halitta da hannaye na to siffar hannu ta tabbata ga Allah kenan Allah ya halicci Adamu da hannayen shi wa qalat al yahud yadullahi maghlula yahudawa suka ce hannun Allah a makala ike ma'ana wai Allah na da rowa gullat aidihim Allah ya ce hannunsu dai aka murɗe wa lu'inu bima qalu Allah an ce su kuma da maganar da suka ainihin wato faɗi bal yadahu mabsutatani hannayen Allah a shimfiɗa suke yunfiqu kaifa yasha'u Allah yana ciyarwa yadda ya so to anan yahuda da suka tafi suka ce hannun Allah a rataye yake ma'ana a makale yake hannun Allah a ɓoye yake yana yana yana da ruwa ma'ana sun tabbatar da hannu ga Allah sai Allah madaukakin sarki ce a'a hannayensu ne aka makalkale amma hannayen Allah a shimfiɗa suke to Allah da suka ce hannun Allah a makale yake da Allah ya tashi mai da martani sai ce me hannayen shi a buɗe suke wato ya yadda yana da hannun kenan amma abin da bai yadda ba da aka ce hannun a makale yake to sai ka yadda Allah yana da hannu amma yaya hannun yake sai ka ce yana dai da hannu ba za mu karyata ba ba kuma za mu siffanta ba yadda ya faɗa haka karatun yake ina fatan mun gane to sannan sai kuma yace wa qauluhu da kuma maganar Allah madaukakin sarki dangane da tabbatar da siffar ido ga Allah Allah yana da ido ina dalili Allah yace wasbir li hukmi rabbika kayi kayi hakuri da hukuncin ubangijinka fa innaka bi ayunina kana kan idan mu a idan mu kake yana tabbatar da ni Allah yana da ido ina fatar mun gane sannan Allah yace wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur muka dauki annabi nuhu a bisa wani jirgi zati alwahin wanda yake da lau allina ɗan katakai ne katako a haɗa katako nan a haɗa sannan wa bisur da kusoshi kusa aka haɗa aka bubbuga da 'yan allinan katako sai suka haɗu sai suka yi jirgin ruwa ta jiri sai ya zan wannan jirgin ruwa na gudana bi a ayunina a idanmu jaza'an min yi wa nuhu haka ne don ya zama sakamako liman kana kufir ga wanda aka kafircewa tunda aka kafircewa Allah sai Allah ya hallaka waɗanda suka kafirce waɗanda suka yadda kuma sai Allah ya ɗauke su suka gudanu a bisa idan shi a cikin jirgin ruwa to Allah yana da ido kenan ina fatar mun gane sannan wa qauluhu da kuma maganar Allah madaukakin sarki da yace qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha Allah maɗaukakin sarki ya ji wannan da ta zo tana jayayya da kai game da mijinta wa tashtaki ila Allah ta zo tana kawo kuka zuwa ga Allah wallahu yasma'u tahawurakum Allah yana jin muhawararku yana jin tattaunawa ku ka faɗa ta faɗi Allah yana jin ku inna Allah sami'un domin Allah mai ji ne basirun kuma Allah mai basira ne wannan yana tabbatar da siffofin Allah maɗaukakin sarki waɗanda daga ciki akwai Allah maɗaukakin sarki yana ji kuma Allah maɗaukakin sarki yana da basira yana gani kenan ina fatar mun gane sannan wa qawluhu da inda Allah yake laqad sami Allahu qawlan ladina qalu inna Allaha faqirun tabbas Allah ya ji maganar waɗanda suka ce Allah talaka ne wa nahnu aghniya suka ce wai su ne wadatattu Allah ya ji ko to ji siffa Allah ce wa qawluhu da kuma maganar Allah da yace am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum ko ko tsammani suke cewa ba ma jin sirrin su da suke yi ne da gana wasu da suke yi Allah yace bala tabbas abin ba yadda suke tunani yake ba wa rusuluna ladaihim yaktubuna manzannin mu suna tare da su suna gaba gare su suna rubutawa anan wannan yana tabbatar da Allah madaukakin sarki yana ji da yace nasma'u na fatar mun gani sannan Allah ya ce innani ma'akuma asma'u wa ara ya ce wa Musa da Haruna ina tare da ku kuma ina ji kuma ina gani wannan ya tabbatar da siffar ma'iyya Allah yana kasancewa tare da bayi Allah yana ji Allah kuma yana gani to haka aqidodin ahlus sunna suke zassauki sahlul ma'akhaz kowa zai iya dauka ya fahimta amma aqidoji na asha'ira sai an ta kwana an ta da'ira ai ta bankara ayoyi ai ta karkatar da hadisai a fita wurjan wurjan ayoyin sun wahala hadisan sun galabaita shi kuma malamin ya gaza karshe sai a waye gari an yi haihuwar guzuma duk an gaji saboda me yanzu inda ba mu'tazile ne ko ash'ari karatun nan gaba ɗaya aya ɗaya zai zo ya ta misali yana ta sanya ban karata yana ta sanya ban karata ya kwana da ita amma yadda ta zo sai mu karanta ta mu fassara ta sai mu ce kun ji abin da Allah ya faɗi eh to haka abin yake ai gaba shike ina fatar mun gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to shine sai ainihin malam yake cewa da kuma inda Allah yake alam ya alam bi anna Allah yara yanzu wannan da ke wulakanta mai sallah bai san cewa Allah na gani ba sannan da Allah yake allazi yaraka hina taqumu Allah da yake ganin ka sa'ad da kake tsaye wa taqallubaka fis sajidina da kuma jujjuyawarka cikin masu sujuda ma'anar aya kenan ba yadda wasu suka yi ta'awilinta ba kuma cewa wai ma'anar wa taqallubaka fi sajidin wai iyayen annabi da kakannin shi salsala tun daga kan annabi Ibrahim har sama wai duka masu sallah ne shine wa taqallubaka da yadda annabi yake juyawa daga tsatsan mai sallah zuwa tsatsan mai sallah daga tsatsan mai sallah in muka ce sallamna lakum tasliman jadali mun sallama muku dan ka ai jayayya har zuwa annabi ibrahim duk kakannin shi masu sallah ne eh to amma baban annabi ibrahim fa shi kuma da shahadatul qur'ani ne za ku ce wa id qala ibrahim li abihi azara sai suka ce ba baban shi bane baffan shi ne sai aka ce ƙarya kuke Allah ya ce baban shi ne hadisin annabi ma ya ce baban shi saboda haka dan bid'a kullun cikin wahala yake saboda mai ba zai karbi abin da Allah ya ce zauna lafiya ba sai ta bankare bankare ya ta misali ya ta misali sannan ya cike da fada ina fatar an gane Allah ya kiyaye to Allah yana ganin ka sa'ad da kake tsaye a sallah da kuma juyawa da kake yi cikin masu sujuda innahu huwa sami'ul alimu domin shi Allah mai ji ne kuma Allah mai ilimi ne siffar ilimi ta tabbata ga Allah siffar gani ta tabbata ga Allah siffar ji ta tabbata ga Allah wa qul i'malu sannan kuma Allah yace ka ce ku yi aiki fasayarallahu amalakum Allah zai ga aikin ku wa rasuluhu manzan Allah ma zai ga aikin ku wal mu'minuna haka mu'mine za su ga aikin ku ina ma'anar haka ku yi aiki Allah madaukakin sarki zai ga aikin ku Allah yana gani kenan ko ba gani yana gani to mahallin shahid kenan sannan wa qauluhu da maganar Allah madaukakin sarki da Allah madaukakin sarki yace wa huwa shadidul mihal Allah madaukakin sarki shine mai tsananin ainihin wato uquba mai tsananin wahalarwa yana nuna wannan siffa ta Allah madaukakin sarki yana da tsananin uquba punishment horo wa qawluhu da Allah yace wa makaru wa makara Allah kafirai sun yi makirci wa makara Allah Allah ya mayar musu da makircin su mayar da makircin shi ma nau'i ne na ne makirci ne kaga makircin su su mugun abu ne shi kuma makircin shi fa kyakkyawan abu ne ina fatar an gane wallahu khairul makirina daga cikin duk masu mai da martanin makirci to Allah shi yafi kowa iyawa duk sanda kafirai suka yi makirci malam wani zai raddi shehu wani zai kaza shehu to in Allah ya tashi yin nashi to na Allah ya fi na kowa shine khair wa qawluhu Allah yace wa makaru wa makar wa makaru makran kafirai sun yi mugun makirci wa makarna makaran mu kuma sai muka yi namu makircin wajen warware nasu makircin ashe kaga kafirai na makirci Allah na makirci amma me ma'anan makirci ga kafirai mugun abu me makirci ga Allah shine warware mugun abun su ina fatar mun gane yaya ka sani ya gane to Allah ya kiyaye mun fahimci wannan da kyau ko sai Allah ya ce wa hum la yash'uruna sun yi wannan abu Allah ya musu wannan abu ba su san cewa Allah ya warware ba wa qauluhu da kuma maganar Allah madaukakin sarki da Allah yake cewa innahum yakiduna kaida su kafirai suna ta kulle kulle wa akidu kaida ni kuma ina ta kwance kullun su shine nashi kaidi su yi nasu kaidin su kulla shi kuma ya nashi kaidin ya kwance ina fatar mun gane na'am to idan kun fahimci waɗannan ayoyi da kyau kamar yadda muke ta kawo su a yau duk baki ɗaya suna ainihin tabbatar da wannan siffa ce ta Allah maɗaukakin sarki makaru kaidu rahma da makamantansu to waɗannan sifofin za ka gudanar da su ne a yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗe su ba tare da musu ta'awuli ba ko bankara suka bar su yadda Allah ya faɗe su sannan wa qauluhu da inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allah kana afuwan qadira idan kuka bayyana alheri ko kuka ɓoye alheri ko kuma in aka yi muku mugun abu sai kuka kau da kai to fa inna allaha afuwan fa inna allaha kana ko afuwan kadira lallai Allah ya kasance mai ahuwa kuma mai iko siffa ahuwa ya fewa da siffa iko siffofi ne ga Allah sannan Allah ya ce wal ya'fu wal yasfahu su waɗanda aka zalunta aka cuce su aka yi musu kazafi aka yi musu kaza aka yi musu sai su yi ahuwa sai su kau da kai ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum shin ba kwa so Allah ya gafarta muku ne Allah yana da siffar gafara kenan to wallahu ghafurun domin Allah mai gafara ne kuma rahimun kuma mai rahama ne siffar Allah gafara siffar Allah rahama ina fatar an gane wa qawluhu da kuma magana Allah walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina siffar izza buwaya gagara yadda ba yadda za a yi to Allah yana da wannan siffa sai ce yana da ita manzon shi na da ita muminai na da ita kaga izza siffar Allah ce izza siffar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam izza siffar muminai ce amma kuma izzar Allah daban izzar muminai daban izzar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daban saboda me saboda laisa ka mislihi shay'un ita ce ka'ida babu wani abu wanda yake kamar Allah dan haka duk abin da aka siffanta Allah da shi to ko da yayi ɗaya da na halittu to ba iri ɗaya bane ina fatar mun gane wa qawluhu an iblisa da kuma maganar da Allah madaukakin sarki ya bada labari game da iblis a inda iblis yake cewa fa bi izzatika ina rantsuwa da buwayarka la ughwiyannahum ajma'ina sai na batar da ƴaƴan adamu baki ɗayan su to iblis ya tabbatar da Allah yana da siffa ta izza kuma da yake Allah ya yarda da maganar da ya faɗi game da izza din siffar izza din da Allah ya tashi sai ya bada labari kamar yadda abin yake ya tabbatar kenan to jama'a musulmi saboda yadda lokaci ya ƙure a nan ne za a saurara insha Allah sai an zo gobe za a ci gaba Allah madaukakin sarki ya taimake mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika